النداء بالهمز في القرب النداء بأي ويا وآيا لنحو بعد وهيا وفي سوى استغاثة وندبة والله والمدمر جو السلبة ومفردا معرفة يبنى على ما كان مرفوعا به لهؤلاء ومفرد معرفة يبنى على ما كان مرفوعا به لهؤلاء ومفرد المنكور والمضافة ومفرد المنكور ومفرد المنكور والمضافة وشبههم صب عالما خلافا وعن عن ثعلب فهو يقول إن صلح ذان لأل ضمهما ونصب صح تابع ما كذ ارتفاع إن يضف دون أل صب كعمر بن خلف الاستغاثة تفتح لام مستغاث نديا وكسرت لعطف ما لم تتليا وأقبتها ألف وأقبتها ألف والتكسر فيما من فيما من أجله تغيث المزهر
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار bayan haka ci gaba da karatu a wannan dare na lahadi a daren goma ga watan da akhira hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara na da dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da 23 ga watan ɗaya miladiya haihuwar annabi isa alaihi salam shekara ta 2021 kamar yadda muka saba kowane sati na gabatar da karatu a cikin wannan littafi mai albarka a wannan unguwa mai albarka da ake kira da gangaren 'yan mahauta ko? a wannan masallaci mai albarka masjidu al'imami malik rahimahullahu ta'ala to kamar yadda aka sani littafin da muke karantawa shine matnu a tuhfatil wardiyya wanda abu hafsin umaru ibn al-wardi ya rubuta domin bayani akan matsaloli da suka shafi ilmun nahawi to alhamdulillah mun yi darussa ɗaiɗaiɗai har guda goma sha bakwai yau za mu tashi darasi na goma sha takwas kenan da fatan allah maɗaukakin sarki ya yi mana jagora ya ba mu ikon fassara daidai da kuma fahimtar daidai da aiki da abin da za mu karanta a satin da ya wuce mun tsaya shafi na 96 wato a ƙarshen babi na attawabe wanda mun yi bayani akan attawabe tun daga attaukidu da kashkashensa anna'at shi ma da kashkashensa albadal shi ma da kashkashensa da al'ataf shi ba da karkasuwarsa da kuma matsalolin da wayannan babuka suka kunsa to yau za mu tashi sabon babi shine annidawu domin cikin usulubi na larabci akwai annidawu abinda ake kira da annidawu shine kira kamar ka kira wani abu ko mutum ko wani abu haka da hausa ko da kowane irin yare da kake amfani da shi don kana son ka kira mutum to akwai usulubin da za ka bi wanda wannan yaren ya aza sai ka kira shi da shi to haka su larabawa suna da wannan usulubi na kira saboda takan yi wanda kake son ka yi magana da shi nesa yake to kaga in baka kira ba ba zai fahimci cewa kana son kai magana da shi ko kuma kusa yake da kai amma kuma ya riga ya shagaltu da wani abu na daban ta yadda in ba kira ne kai ba ba zai fahimci cewa kana son kai magana da shi ba saboda lokacin kwakwalwarsa ba ta tare da kai ko kuma tare yake da kai amma kuma ya rabkana gafalalle ne to wa'annan wuraren ana amfani da su domin a kira mutum a dawo da hankalin shi zuwa ga mai kiransa sannan banda wannan akwai dalilai da dama da ke sa ana kira kamar tausayi da shafaka wanda za mu yi ta gani hatta alkur'ani ana samun wannan sannan ana amfani da wannan kuma hawa yau lafazin nida'i domin girmamawa wanda kake son ka yi magana da shi to idan ka yi amfani da usulubi na kira wanda su laraba suke amfani da shi to sai ya zama wannan kuma girmamawa ce madanan haka kawai ka ambaci sunansa gaya tare da cewa kuma gashi tare da to usulubi na larabci shi kira ba wai dole sai wanda an nesa ba bai tare da kai kamar yadda muka ji kuma babi ne mai matukar mahimmanci saboda haka za mu yi iya kokari wajen sharhin abin da mala ya kawo na wa'annan baitoci guda shida da kuma ba da misalai ta yadda mutane za su fahimta insha Allah ta'ala to su larabawa sun kasa dalilai ko kuma akwai abin da ake kira adawatun nidai shine haruffan da ake amfani da su ba haka kawai in za ka yi kira za ka yi kira daga gada akwai wasu haruffa da suke sama'iyya ne an ji su daga larabawa idan za su kira abu to sai su yi amfani da ɗaya daga cikin wa'annan haruffa to za mu ji wa'annan haruffa na biyu kuma shi wanda za a kira ana kiransa da almunada almunada waɗancan adawatun nidai shi kuma wanda ake kira ana kiransa da almunada bi ma'ana abin kira to shi almunada ɗin nan kamar yadda na fara bayani a farko ya danganta wani lokaci nesa yake da kai to sai larabawa suka rarraba cewa abin da kake kira in nesa yake akwai haruffan da aka ware da su za ka yi amfani wani lokaci kuma wanda za ka kira ba nesa yake ba amma bai tare da kai mana yana gefe haka kaɗan wato mutawassitun bainal qurbi wal bu'd tsaka tsakiya yake tsakanin nisa da kuma kusanci to shi ma laraba hawaye suka sake ware nashi haruffa wanda ana za a yi amfani da su akwai wanda shi kuma a tare yake da kai tare yake da kai hissan wa ma'ana gashi kusa da kai to shi ma yana da nashi haruffa shi ma yana da nashi haruffa to kowane malam zai gaya muna ya za a yi ta'ammuli da kowane bangare gwargwado yadda dai ka samu shi wanda kake son ka kira wanda ake kira da almunada tubala ya ce bilhamzi fil qurbin ne da bi aiwaya wa a'aya li nahwi bu'din wa haya wannan duka hurufin nida'i ne tattara muna a cikin wannan baiti ko adawatun nida'i sannan kuma da inda ake amfani kowanne daga cikinsu sai ce bilhamzi fil qurbi annida shine mubtada ga can gaba kana gani annida shi kira fil qurbi idan za a yi za a kira wanda a kusa to bil hamza sai a amfani da hamza duk sanda za ka kira wani kuma wannan kusa gare ka yake ba nesa ba to sai ka yi amfani da hamza ita ce a a wannan marar madda to dai ta ake amfani saboda mi kusa yake yasa ba a bukatar hamza din ka sa mata madda to shi yasa yace annida shi kira fil qurbi idan za a yi shi a kusa to bil hamzi sai a sa hamza saboda haka in zaidu na kusa da kai to sai ka ce a zaidu shi ke ya isa a amru a hindu mun gane? to wannan ya nuni a kan cewa zaidun nan ƙaribin mink amru ƙaribin mink hindu ƙaribatun mink saboda kasa hamza an ji kace a zaidu to shi ne abin da mala yake nufi ba amfani da wannan hamza sai in wanda ake kira kusa yake allahumma sai dai in ya zan kusancin shi a hissan ne lama'an misali wanda a tare da kai amma kuma tunaninsa bai tare da kai ko kuma gafalalle na eh marabkani ne sai an ce kai sai an daga mai tsaya sannan hankali ne zai dawo to shi wannan za a ba shi hukuncin wanda an nesa kaga shi duk da gashi kusa da kai akwai irin wayannan mutane to amma wanda yake hadir zihini tunaninsa yana na halarci ba gafili ba ne to shi da sai ka yi amfani da a hamza kenan mun san harafin hamza ko? ko musanta ba to kaga shi ne abin da mala ya kawo a nan to sai ce bi aiwaya wa a'aya li nahawi bu'din wa haya in kuma wanda zaka kira can yake nesa to sai kai amfani da waɗanga haruffa ko kuma a ba nesa yake ba amma yana yana ɗaukan ma'anar wanda an nesa to duka sai ka yi amfani da wa'annan haruffa harafi na farko ai kilacce yake nesa ta yadda ko kayi magana da karamin murya bai ji sai ka ce ai zaidu ai amru ai hindu to da jin wannan gaga shi wanda a kusa da kai ya san cewa wanda kake kira baya ne baya kusa da kai Allahumma sai dai in ya ɗauki hukuncin wanda gashi kusa amma kuma hukunci ne na nesa sannan akan yi amfani da ya wadda ita ta fi shahara ya zaidu ya hindu ya amru to da kaji wannan nesa yake wanda ita ce alkur'ani yake amfani da ita ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida ya ayyuhal ladzina amanu gashi nan da yawa to me yasa Allah yake amfani da ya tare da cewa almunada din nan su annasu din nan da almu'minuna da sauran ayoyi dai ai ba ne su suke ga Allah eh ko wa nahnu aqrabu ilayhi yace ko to kaga tunda Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid to ashe kenan Allah kusa yake ga halittu to amma kuma Allah zai kira su sai ya ce da su ya ayyuhan nasu ya ayyuhan lazina amanu ka gani to me dalili hmm tunda ba a cewa mutanen nan ne su suke ga ubangiji Allah kusa yake da su me dalili kun yi shiru kun ga tun da kusa suke kamata a ce mi a yi amfani da mi hamza eh sai a ce an nasu sai a sa hamza allazi na amanu sai a sa hamza amma sai aka ce ya ayyuhan nasu eh kaga dole akwai dalili shi yasa malamai suka ce abinda an dalili shine saboda abinda ake son su mai da hankali akan sababba ne shi yasa aka hada da tambihi saboda in kana kusa da mutum ya kwala ma kira to gaba ɗaya hankalinka zai dawo ne da shi ne dalili saboda su mutanen nan su mai da hankalinsu gaba daya su daina tunanin komai su ji mina na za a gaya musu saboda abin yana da girma idan baka zamo hadiru zihini ba to ko an faɗa ba za ka gane ba ko ba zai amfani ka ba abu ne wanda yake da alaƙa da tauhidi da amana mai nauyi to shi yasa Allah ta'ala yake amfani da ya kamar cewa su nesa suke amma kuma gashi kusa suke saboda tsananin cewa su baiwa abin da ake kiransu zuwa gare shi muhimmanci to wanda shi ne dalili to banda ya akwai a mai madda ita ma akan yi amfani da ita ga wanda an nesa ko abin da ya yi kama da wanda an nesa a zaidu a hindu a ga sabanin a ta farko ta farko ba ta da madda sannan akwai haya haya zaidu haya amur haya hindu to duwayen nan ana harhaɗa su to shi ibn al-wardi rahimahullahu ta'ala shi da yazo kawai sai musu bugu guda su wasu ba'dun nuhat suka rarrabe sukan ware wa'anda an nesa da wa'anda a tsakatsaki kamar yadda muka fara bayani wa'anda a tsakatsaki suka yi musu amfani da ai da kuma aya sai su ce in wanda yake shi bainal qurbi ne wal bu'udi to sai ai amfani da wa'annan haruffa wasu ma sun ce a kai ita ya ita ɗaya ake amfani da ita ga wanda an nesa can wanda an nesa sai a ce to ya fulano ya wani amma da ai da aya a suka ce da haya da a duka ana amfani da su ne da wanda a kusa an gane wannan yawwa wanda a kusa wanda a kusa da kusa ma'ana wanda a tsaka tsakiya shi bai yi kusa ba sosai sannan bai nesa ba sosai wasu kuma suka ce a'a ita iya da aya wanda an nesa haya da a da ai wanda a tsaka-tsaki sun zamo kala uku kenan eh to ce wanda ya lena hawe bu'udin ya yi maka ishara kan cewa zai iya yiwa wanda za a kira ba a kira ne ya yi nisa amma kuma ya yi kama da wanda an nesa to sai ka zakulo su shi ne sai ka yi amfani da irin ai ko ta wadatar haya ta wadatar lilmutawassit eh wanda an tsaka-tsaki ai haya sun wadatar wanda a nesa kuma ya a aya to wannan su ake kira adawatun nidai saboda haka mun ji akwai hamza mun ji akwai ai mun ji akwai ya mun ji akwai a mun ji aya mun ji haya saboda haka ya kawo mana harufa guda shida saboda haka kowa ya kokari ya haddace su wa fi siwastigasatin wa nuduba to idan ya zan kiran nan ba istigasa ba ne kuma ba nuduba ba ne don cikin usulubi na kira ba wannan ɗai ba ne akwai alistigasa wanda za mu kai gare shi akwai annuduba ita ma za mu kai gare ta ita ma kira shi amma tana da nata hukunce-hukunce da sun ka saba mu kuma annida saboda wannan hukunce-hukuncen to shi yasa sai aka bambanta musu suna shi wanda aka bar shi da annida wanda aka ce da shi alistighafa wannan kuma aka ce annudubatu amma duk usulubi ne na kira dukansu usulubi ne na kira sai dai manufar kira ita ce ta bambanta shi istigasa dalilin da yasa aka yi shi daban nuduba dalilin da yasa aka yi ta daban nida dalilin da yasa aka yi shi daban shi yasa aka bambanta amma dukkanin su usulubi ne na kira kamar yadda za mu yi to shi da ya ce kiran nan in ya zamba istigasa ba ne menene istigasa kamar ka ce misali ya lallahi lil musulmina هذه استغاثة يا لله للمسلمين كويا للقوم لزيد هذه تسمى الاستغاثة akwai annuduba ita ma irin su wara asa wa sau'ata to shi ma kira ne kamar yadda za mu je in mun kai gababin za ku je insha Allah amma kun ga da ji kai ka san usulubi ya bambanta ba daidai yake da ya zaidu ba ya lallahi lil muslimina wa ra'sa wa sau'ata kaga akwai eh tuhissu bi shay min al farq zaka dan hararo cewa akwai bambanci da jin fitar sautin to shi yasa laraba sai suka rarraba musu su wanda suka kira shi ne dayi wanda suka kira shi alistigasa wanda suka kira shi annuduba to kowane in mun kai babin shi za mu ji yadda yake da kuma ma'anarsa insha Allah to in ya zan kiran nan bai cikin wayannan misalan nan guda biyu da mun ka bayar alistigasatu da annudubatu na uku kuma wallahi kuma kiran nan ya zan ba labzul jalala ba ne an ka kira ba cewa an kai ya allahu ba ko da sunan allah aka kira in dai ba labzul jalala ba ne to bai cikin abin da za a yi sina'i a kansa wal mudumari na hudu kuma ya zan abin kiran nan ba mudumari ba ne ba suna ne domiri ba suna ne na zahiri to duk abin da za a kira in dai ba hudu din nan bane da ya lissafa maka jawiz salba to ka halatta cire masa yawo ya halatta a cire masa yawo duk munada kullum munada duk wani abin kira in dai shi ba kiran nan ba ba mai istigasa ba ne kiran nan ba nuruba ba ne abin kiran nan ba lafzul jalala ba ne kuma ba mudumari ba ne to ya halatta a cire masa yawo ya zaidu ya halatta ka ce zaidu kuma kiran na nawa yana nan ba wai an canza ba ne a kiran yana nan eh misali zaidu ka kaga kira yana nan ko da baka sa yawon ba mana unadi zaidan ko ad'u zaidan shine takadirul kalami garba da Allah ta'ala yusufu a'rid an hada yusuf takadirul aya ya yusuf akwai ya unnida ma'ana ad'u yusufa to akwai ya amma sai aka aka koye ta to kai in ka zo tafsiri zaka fassara da ma'anar kira in ka ce yusuf yusuf ka kau da kai akan wannan baka fassara aya ba sai dai ka ce ya kai yusuf kau da kai daga wannan al'amari to sannan fassaran aya ya cika amma yusuf bi ma'anar khabar kawai labari kake bayarwa kau da kai daga wannan abu da aka yi baka lam tufassir al'aya تفسيرا صحيحا eh saboda akwai wani usulubi wanda kai watsi da shi to sai ka karanta nahawu ne zaka gano a shega ka rishe sa duk wanda yace zai iya gane alkur'ani ba nahawu ƙarya yake kowa babu shi a duniya ko da kaje yana fassarawa to in gaban jahilai ne al'awam su lalle za su ce eh kaiwa ne kan ya san tafsiri mun ji shi ta kawo ayoyi yana ta bayani to awam amma in ya je gaban malamai su malamai za su ce wannan ba tafsiri ba ne don shi ami bai san malami ba jahili bai san malami ba kai hatta kan sama wal jahilu la ya'rifu hatta nafsahu haka al-imam az-zahabi yace jahili kai ne ma bai sani ba domin sanin kansa ya ta'allaqu bil ilmi yana da alaka da ilimi walaysa lahu ilmi shi kuma bai da ilimin da ma zai sa ya san kansa to man lam ya'rif ghayrahu wa kaifa ya'rifu man lam ya'rif nafsahu wa kaifa ya'rifu ghayrahu wanda bai san kai ne ba ma to ya za a iya san wani eh malami wani jahili ne sun haka ba yadda za a yi jahili ya ce wani malami ne ƙarya yake amma suna faɗi ko a'a malami shi zai ce wani malami ne amma don jahilai sun ce kai malami ne to sai ni baka tai ko ina ba kana nan wanda kake wanda an malami shine wanda malamai da waɗanda an masoya ne da waɗanda an makiya ne su buga tambari cewa lallai wani malami to wannan shine malami amma ba wanda ya tare jahilai ba in kan yana can tare da jahilai to malami ne la'akari da su sai ya zamo jahilul abin na alimul juhali akwai alimul ulama'i akwai jahilul juhali alimul juhali sannan kuma jahilul ulama'i akwai alimul ulama'i akwai malami a wurin malamai to wannan shine malami akwai malami gaban jahilai to wannan jahili ne iya ce gaban malamai jahili kun gane bambanci yauwa saboda haka akwai wanda wani wuri ya halatta a kira shi malami amma wani wuri kuma haramun ne a ce mai malami to wanda an malami ko ina shi ne wanda hatta wajen malamai malami to shi ake kira alimul ulama'i wanda malamai ma sun yi sayinin kan cewa masani kun gane bambanci to saboda haka mu tashi tsaye mu san nahau kun ga abubuwan nan da muke karantawa suna na alqur'ani hmm to ko qur'anin nan cewa kai an saukar don ayi bayani litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhi ka gani don ayi bayani to in ka ki bayani kaga baka yadda umarni ba to wannan shi saboda haka ya lallahi to wannan yadin haramun ne a cire ta saboda istigasa ne ba a cewa lallahi lil muslimina haza la yajuzu me yasa saboda istigasa ne al istigasa ita ko ba a shafe mata yawo hakanan an nuduba eh ita nuduba ana yin ta da wa kamar yadda zamu je in mun je babi ita kuma shine harafin kiranta wa wa sau'ata eh to wannan wadin ba a shafe ta ba a cewa sau'ata a'a la yajuzu sannan lafzul jalala in dai zaka kira Allah to ba a ba a shafe ya a ce dai Allah a'a sai dai dole an ce ya Allah dole sai an sa wannan ya'un din eh ba a shafe ta hakanan mudumari ya zo a usulubi na larabawa kamar da suke cewa ya huwa to kaga huwa zamiri to ba a ba a shafi wannan yawon din saboda almunada nan mudmarun damirun to wuraren ga guda hudu in ba su ba ko ina ya halatta a shafi harafin kira shine ma'anar jawiz salbahu ka halatta sanci cire wannan harafin wadda miru yana koma zuwa ga harafin hamza a harfin nida to hukunci na ɗaya kenan ko na biyu wa mufradun ma'rifatun yumna ala makana min makana marfu'an bihi la haula la haula wa mufradun ma'rifatun to shi almunada in ka ce ya zaidu ya'un ita ce harfin nida zaidu shine almunada wanda ake kira eh almunadi shi kuma mai kira saboda haka muna da harfin nida muna da almunadi muna da almunada wannan ya'un ita ake kira harfin nida shi kuma zaidu shi ake kira almunada shi mai kira shi ake kira almunadi a bambanci to shi almunada ɗin nan idan ya zama mufuradi ne mufuradi a nan abinda ake nufi da mufuradi shine wanda ba jimla ba kuma ba shibhu jimla ba domin akan ce al-ifradu wani lokaci wani lokaci muqabalatan littasniyati wal jam'i akan ce wannan mufradi ne la'akari da cewa akwai tasniyarsa akwai jam'insa in ka ce zaidu to zaidu mufradi ne zaidani ba mufradi bane sai a ce musanna zuyudu ko zaiduna sai a ce jam'i sai a ce jam'i to akwai ifradi muqabalatan lil jumali akan ce kaza mufradi ne bi ma'ana ba jumla bane ba murakkabi bane ba murakkabi bane to a wannan babi da zaidu da zaidani da zuyudu da zaiduna dukkanin su mufradi ne amma kace haza zaidun to wannan sai a ce ba mufuradi ba ne jumla ce kun fahimci abin da ake nufi to shine yake nufi anan wa mufradun abin kira wanda yake mufradi ma'ana ba murakkabi ba ma'arifatun kuma ya zamo ma'arifa ba na kira ba ai mun yi bayani akan ma'arifa ko ba ai ba tun farkon karatu an yi ya kawo su guda bakwai to mufradi wanda yake ma'arifa in shi ne an matsayin munada shi ake kira to ga hukuncin li'irabinsa yubuna alama kana marfu'an bihi sai a gina shi akan abin da in aka cire ya'un nida'i za a yi mai rufa da wannan abu wahiyar dhamma yanzu zaidu zaidu in ka ce zaidu misali ka'imun kaga zaidu anan sai a ce mi marfu'un saboda babu harafin nida to in ka same ya'un nida hawayo wannan rafa din zaka sake ɗaukowa sai ka mai da ita dhamma sai ka ce ya zaidu sai dai ba za ka yi masa tanwini ba ba za ka yi masa ba za ka ce ya zaidun ba haza lahanun fil arabiya mun san lahani ko to wannan ana kiransa da lahanun fil arabiya eh ya zaidun haza haram hmm sai dai ka ce ya zaidu ya zaidu sai zaidu ya zamo mabniyun alama yurfa'u bihi an gina shi akan abin da ake masa rafa'a idan an cire masa ya'un nidai don in ka cire ya'in to zaidun zaka ci kuma baka ci zaidu sai dai zaidun kaga anan ya zo marfu'un to in ka samu ya'un nida to yanzu sai a raba sai a ɗauke rufu'a guda sai a bar guda da an bar guda ita kuma ta koma zamma ta koma donma amma da sharaɗi ya zama mufradi ba murakkabi ba ba irin su abdullahi ba abdulazizi gulamu zainin da makamantansu gaga wannan murakkabai ne a ya zama ƙwaya ɗai ne ko da jam'i ne ko da irin su zaidani ne sai ka ce ya zaidani a nan kaga munada ne kuma mabniyun alama yurfa'u bihi wa huwa al-alif li'anna al-musanna yurfa'u bil alif niyabatan an ad-dammi to haka zaka tabbatar da wannan alif din sai ka ce ya zaidani haka nan in jam'i ne sai ka tabbatar da hawayo wawu ya zaiduna saboda in ka cire yawon zaka ce zaiduna haula'i zaiduna ko ba haka bane sai wannan wawan ta zama alama ga raf'a gare shi li'annahu jam'ul muzakkar as-salim to shine sai ka ce ya zaiduna ya harfin nida zaiduna ko sai ka ce munada mabniyun alama yurfa'u bihi wa huwa al-waw li'annahu jam'ul muzakkari as-salim wan nunu 'iwadun 'an at-tanwin fil ismi al-mufrad mafhumu haza akwai sadda kuma zai ta zama muqaddara irin kamar ya Musa ya Isa ya Salma ya Musa to Musa anan munada ne munada ne eh menene alamar damma din sa kaga muqaddara munada ne bi dammi المقدرة منع من ظهورها التعذر يا شيخ to shine abin da yake nufi anan ana fahimta ko to shine wa mufradun ma'rifatun yubna alama kana marfu'an bihi amma ha sai istisna yace la ha'ula'i banda sunan da ya zo kamar ha'ula'i ismul ishara ha'ula'i ismul ishara ne wa'yancan to mana in suna ya zama mabni shi ha'ula'i mabni eh ja'a ha'ula'i ra'aitu ha'ula'i marartu bi ha'ula'i kaga i i i be mi to haka ya ha'ula'i ne zaka ci saboda mabni ne to duk wani suna wanda yake mabni to shi waccan ka'ida ba ta da abin nan a kansa shi yana nan da ma mabni ne yana nan mabni ne an gani amma kuma mahallinsa mahalli ne na nasba don ku kiyaye kullu munada to maf'ulin bihi ne duk wani munada maf'ulin bihi ne don in kace ya zaidu taqdirul kalami ad'u zaidan eh kaga zaidan maf'ulin bihi ad'u zaidan ina kiran zaidu to sai kaga ka bata lokaci sai ka shafe wannan jimla ɗin sai ka ce ya zaidu to hawa yana nan a mahallinsa na nasaba za ka ce ya harfin nida'i mabniyun ala sukuni zaidu sai ka ce munada mabniyun alama yurfa'u bihi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi an gane shine mahallinsa to haka shi ma ha'ula irin wannan liraji za ka yi masa ya ha'ula ya kuwa ‘yan nan to gaga ha'ula munada ne ko mabniyun alal alal kasri la'anna hula ya zaharu fihe irabu mabniyun alal kasri sai ka ce fi mahalli nasmin mafa'ulun bihi saboda takadirin sa'unadi ha'ula'i ko ad'u haulai to kenan wanda yake yubna alama kana marfu'an bihi shine mufradi sannan kuma ma'arifa mufradi ma'arifa a kiyaye wannan banda na kira ita za a yi magana a kanta wa mufradan mankuri wal mudafa wa shibhahu insib aliman khilafa yace wa mufradal mankuri in kuma mufuradin nan mankuri ne mana na kira ne ba ma'arifa ba yanzu ai magana akan mufuradi yawwa shine duk wani suna wanda ba murakkabi ba shine ma'anar mufuradi to sai yanzan nan almunada a mufuradi ne kuma na kiratu to shi ko nashi hukunci daban nashi hukunci daban ina misali kamar rajulun imra'atun insanu da makamantansu haka duk wayannan na kirai ne to in su ne za a kira ya za a yi yazzan wanda za ka kira ba ayyananne ba ne don zaidu ayyananne ne hindu ayyananna ce amma rajulun ba ayyananne ba ne in dai kace rajulun ma'anarsa mutum to wa zaidu na iya shiga amur ahmad muhammad ibrahim musa da makamantansu to shi na shi hukunci daban wal mudafa na biyu da wanda an kai idafarsa na kira ce amma sai aka yi idafarsa ko kuma a'a ma'arifa ce amma an yi idafarta to ita ma tana da nata hukunci kama abdu sai ka ce abdullahi gulam sai ka ce gulamu zaidin hmm? to shi kuma in iri ne na za ka kira ya za ka ce to shi ne za mu ce wa shi da abin da ya yi kama da mudafun shi ne asifatul mushabbaha eh kama an jabalan matsalan to shi kuma ya za a yi da waɗannan ababen guda uku sai ce to dukkaninsu insif da na farkon da na biyu da na uku sai ka yi musu nasaba sai ka ce ya rajulan ya mura'atan ya insanan sai ka yi sai ka yi nasaba me yasa saboda munada ne kuma mankuri munada mankuri to amma akwai munada mankuri wanda kuma ya fita daga wannan tsari wadda suke kira da munada na kiratun makasuda wannan sunan na kira ce amma kuma an nufi mai ita to sai ka ce ya rajulu hukunci ne hukuncin mufuradi ma'arifa da a wannan lokaci ya koma ma'arifa saboda haka wanda kake kira in ya zamo ayyananne to yumna alama kana marfu'an ne kamar yadda ka ce ya zaidu to haka za ka ce ya rajulu babu tanwini shi mufuradi ma'arifa ko na kira makasuda ba a sa musu tanwini don ba aka yi musu ya zaidu ya rajulu amma in ya zan na kiran nan ba a nufi mai ita ba to shine sannan ne za a yi nasaba sai a ce ya rajulan ya mura'atan ya insanan ya bakaratan da makamantansu to na biyu kuma haka almudaf irin su ya abdullahi zaka ce karka ce ya abdullahi haza lahanu a'a ya abdullahi ya gulama zaidin ya abdulazizi haka zaka fada ya amatallahi to wannan munadar sai kai mai nasaba saboda murafi an yi idafarsa mu kiyaye wannan a wannan wasu da yawa suna samun matsala wa shibhahu haka in yazan yayi kama da mudafin ilaihi kamar as-sifatul mushabbaha kamar misali ya tali'an jabalan ya aliman nahwan ya kai mai leka duwatsu ya kai masanin nahwu eh ko ko ya aliman fiqihan ya masani fiqihu to wannan ana kiranta da as-sifatu al-mushabbaha ya hasan al-wajhi ababin murafi kenan ko ya hasanan wajhan ababin as-sifatu al-mushabbaha to duk waɗannan nasaba akai musu da na kira gairu makasuda da mudafun ila gairi da shibhu mudafin shibhu mudafin ay shibhu mudafin wanda yayi kama da mudafi to dukkanin su nasaba akai musu kenan wanda aka wa zamma kwaya ɗaya ne ko mu ce biyu ma'rifatun mufrad mufradun ma'rifatun nakiratun maqsudatun to wannan su ake wa zamma su ake wa zamma duk wani suna inda mufradi ne sannan ma'arifa ce to sai ka yi damma sai ka ce ya zaidu ya zaidu eh ba za ka ce ya zaidun ba ga shi da ƙurani irinsu ya nuhu kaga ba a cewa ya nuhu babu wannan kira'a ko shaza babu kai ko baɗila babu sai dai ya nuhu haka an gaji larabawa na faɗa saboda nuhu mufuradi ne sannan ma'arifa ce ya dawudu baka taba jin kira'a ya dawudun ba babu wannan kira'a ko shazza babu sai dai ya dawudu eh to haka zaka yi ta ganin su cikin alkur'ani ga sunan to sai alalaba muna a gani ko ana samun na kira makasuda a qur'ani da na kira makasuda da na kiratun gairu makasuda eh shi kan mudafi gashi nan da yawa ya ahlul kitabi ya kaza ya kaza gashi nan kasirun fil qur'an a to sai ce amma fa shi wannan na ƙarshen nan hukuncin nan na nasaba ga abubuwan nan guda uku mufradul mankuri al mudafu ila gairihi da shubuhu aliman ka zamo mai ilimi khilafan cewa akwai saɓani akwai wani wanda ya yi shuzuzi ya ɓalle bayan malamai na nahau sun gama ijima'i sai zo ya keta wannan ijima'i nasu ya ce shi bai yadda ba ana kira ne mala sa'alabu babban malami ne filluga dole ana maganar larabci a kawo malam sa'alam yana da littattafai da dama da ya rubuce-rubuce a kansu game da harshen larabci to shi ya ce a'a kowane ya halatta ya halatta a yi nasaba kuma ya halatta a yi damma saboda haka shi a mazahabinsa a tashi mazahaba to ya halatta ka ce ya abdullahi shi a tashi mazahaba ya tsali'u jabalan ya hasanul wajahi to shi ne mala ya ce maka kasa akwai sabani hikimar kawo maka wannan kada bincikenka ya yi nisa malaman nawa ba su cika kawo sabani ba don hatta ibnu malik rahimahullahu ta'ala a littafinsa al-khulasa wanda aka sani da alfiya don kusan kamar ma baitin mai alfiya na ya ɗauko to bambancin su shi da ya zo sai ya ce adimal khilafa adimal khilafa ko adiman khilafa wannan hukuncin da na gaya maka babu saɓani ijima'i ne an kulle ƙofa to shi ibn malik haka ya kawo sai amfani da lafazin adiman khilafa ka zamo mai sani kan cewa babu saɓani duk sanda an ka samu mufuradi na kira gairu makasuda to wajahi guda ne wa huwa nasbu duk sanda an ka samu mudafin ila gairihi to fuska ɗaya ce wa huwa nasbu duk sanda an ka samu kuma shibhuhu shi ma fuska ɗaya ce to amma shi ibnul wardi rahimahullahu ta'ala ya ce a akwai sabani to me yasa ibnu malik bai san da wannan sabanin bane ya ya sani don littafin sa at-tashih ya tabbatar da wannan sabanin da ya hakaito ijma'i na malamai kuma sai ya ce banda malan sa'alau amma da ya zo littafinsa al-khulasa a hasamin al-kafiyatul khulasa wadda an gaba sani da alfiya amma sunanta ita shi ne al-khulasatu saboda ya yi talhisin ta ne daga babban littafinsa da ya fara rubutawa na nahau shi ne al-kafiyatu shafiyatu baiti wajen dubu uku eh to sai ɗalibai masu raunin kwakwalwa ire-iren musu gabara kai mai kuka algafarta littafin na yayi yawa yayi yawa to sai ya dawo sai ya rere littafin ya tankaɗe sai ya mayar da shi baiti dubu da yan ƙwarori to shi da sai samai alkhulasa takaitacce daga wancan alkafiya eh to sai zan kuma Allah ya samu khulasa da albarka duk littafan na hau na duniya ga gaba ɗai ba littafin da ya kai shi shahara babu duk inda ka te duniya ana karatun alfiya ta ɗan maliku amma ita waccan alkafiya ɗin ba ko ina ba ake karatunta ba don wahala gare ta tana da wahala sosai kuma ga baitocin da yawa yanzu kamar nida'in nan da nake duba ya kawo baiti wajen wajen arba'in da wani abu yana bayani akan nida'i shi ga shi ibn al-wardi duka baiti shida da ya kawo kuma ana ganin an wahala to in kana son ƙarin bayani sai ka koma can shi yasa tushen al-khulasa shine mi al-kafiya ana sayar da ita kasuwa la tun da arbiya ta mutu rahimahallahu kaga eh to shi yasa ana ambata wasu abubuwa sai kaga wasu sun zama ba baki eh to wanda ma bai bari ma ya tsaya ya san gida ne ba bale gidan wani hmm ga littattafai nan su mala abdullahi sun rubuta na nawo daban-daban a zo a karanta amma abin ya buwaya to kaga mu dawo mu san namu gida tukuna tunda muna da littafin da har yanzu iya bincike na malamai a fannin nahau ba a taɓa rubuta wannan littafi irin wani littafi irinsa ba shine albaharul muhitu albaharu teku almuhitu wanda ya kewaye duk abin da ake bukata na nahau shikenan ba a taɓa wani rubuta littafi inda a waƙe na ka basa ba baiti dubu hudu da hamsin da wani abu abu ya tuhu zadat ala alafi arba'atin li maqsadin tuwafi haka ya faɗa a ƙarshen littafi wannan littafin na kin mai baiti dubu hudu har da ƙari li maqsadin tuwafi saboda wata manufa manufan nan ta samu cika don shi hadda mazahib kawo ma ake da kasa in kana karanta littafin littattafan fiqh a ce maka mazhaba kaza sun ce kaza mazhaba kaza to haka littafin yake mazahib ake kawo maka na nuhat eh ibnu jinni ya ce kaza sa'alabu dinnan ya ce kaza zamakashari ya ce kaza farahidi ya ce kaza duka alkisa'i ya ce kaza haka za a ta kawo maka ulama'ul lugha kama ya buwaye mu eh a sai ba abin ya buwaya dubu biyar ake sai da shi babu tsada to da Allah a tashi zai yi kokari ka san gidanka nawa gwando an ka rubuta shi amma kila babu wanda ya taba gani ko na taba gwada muku shi to su sun gani sun yi arziki tsora karatu da ba laifi ba ba baki wani sati in bambanta ba gila yanzu da shi sai a nuna mu to yana nan bayan yayi wanda kuma yazo yi lam'ul barak shi ma waƙe ne da kasan a fiqihu akwai ana cewa alqawaidul fiqhiyya to a nahwu ma akwai alqawaidun nahawiyya to shine aka waƙe idan kasan ka'ida kaza ta fi kiwuce ka'ida kaza to ko na ma na da wani to kaga wannan gidanmu ne to amma gidan namu ma ba mu san shi ba eh wanda ya karanta albahar bai da bukata da wani abu ya dan wardi bai da bukata da wani abu ya alfiya bai da bukata komai na ciki shi yasa ya sami albaharul muhitu shikenan eh ka sha sai ka koshi kuma ba za ka shayi ba to Allah ya ba mu ikon shayewa to littafin ma yanzu an daina karatu shi ko ba da da san a Sokoto makaranta guda na san ana karatu shi ko malamin ya rasu malamin ya rasu wayanda annan kuma ba karatu sun kai ba yan yan zamani dai ne yan karatun kwali kawai to wanda ya karatu kwali idan ya kawara idan shi da barba albaharu eh to Allah ya sawaka nan ne ni argungu ban san wanda ya taba karanta shi karantar da shi littafi ne mai mahimmanci mai wahala to shehu abdullahi karamarsa ta bayyana a wannan littafi to Allah ya sawaka a wannan iya na hau ba mu shiga sarfu ba ba mu shiga balaga ba ba mu shiga ilmul arud ba ba mu shiga waye waye da sauran iya na hau kawai to amma yau ga dan wardi na gwada muna bane eh shi wani na can nace littafin nan waya gare wallahi akwai waya haka wani ke cewa kai ga wani irin littafi ne mu an nahawul wadhu mun kasa ba ne to wannan ba wadhun bane eh wannan ba wadhun bane to shi ne an sa'alabin akwai saɓani ga malin sa'alabu fahawa abinda yake cewa ya ƙulu yana cewa duk da ya sa shirin in salah idan ya kyautatu zani ga biyun nan na kusa-kusa shine al-mudaf da kuma shibhu mudafin to idan ya kyautata li'al in yanzan yana yiwa a samun mudafin din na al to sannan ya halatta a yi fuska biyu ko ai albina'u ala dhammi ko kuma ai ko kuma albina'u ala ma kana marfu'an bihi ko kuma ai annas kamar shi abdullahi da muka bada misali kaga abdu kana iya sa mai alif ka ce mi al-abdu ni'mal abdu kaga al-abdu eh to sai aka cire lamun sai aka ce abdullahi ko abdul aziz abdul ghaffar abdurrahman to ire-iren su ya halatta ka ce ya abdullahi a wurin malam salawa ya halatta ka ce ya abdullahi shi kadai adda wannan ra'ayi duk kudama malaman nahau shi kadai ya balle duk su al-imamu sibawai su al-akhfashu as-sagiru da al-kabiru da al-mutawassit duk da sauran malamai na luga su ibnu jinni da waye-waye da sauransu duka sun tafi akan cewa kauli guda in dai an samu munada aka yi idafarsa to nasaba za a yi mishi amma shi malam alabu ya zo ya balle eh to amma hikimar da ta sa malam ya kawo maka shi anan shine saboda amana ta ilimi duk sanda za ka yi fatawa ko za ka yi bayanin matsala to in akwai sabani ka faɗa in yana da rauni yi bayani to kaulin na rauni gare saboda ta iya yiwa ka ji wata rana kuma wani yana fatawa da wannan shi ibn malik abin da yasa bai ka bai ma yi ishara a cikin al-khulasa ba saboda an riga yi ijma'i eh والخارج عن الإجماع لا يعتبر به duk wanda ya keta ba ijma'i to ba ya tabari da shi a nan sai a ce malam sa'alahu ya yi shuguzi shi sa jalaluddin suyuti a littafinsa alfarida fin nahawi da ya zo sai shi ya tabbatar da saɓanin sai ya ce amma fa akwai rauni ga wanga ƙauli shi bai ma kawo malam sa'alahu ba kawai dai ya ishara akwai malamin da ya tafi akan cewa ya halatta a yi fuskokin guda biyu amma wa akwai rauni alƙaunin rajih wasahihu walƙawiyu shine a tabbatar da fuska guda shine annasu to shine zane li'al in ya halatta su biyun nan da al-mudaf da shibhul mudafi ya halatta a sa musu al to dammuhuma sah yi musu damma ya inganta wannasu ita ma nasaba ta halatta eh to shi da abin da shi malam sa'alabu malam sa'alabu ya ambata tabi'u ma ka zirtifa'i in yudaf duna alinsib yace tabi'u ma mai biya ka zirtifai ga ma'abuci rafa'a in yudaf shi tabi'in nan idan an yi idafarsa duna al kuma ba a sa mai alif ba to insif shi tabi'in nan sai kai mai nasaba ina misali ka amru ibuna khalaf amru ibuna khalaf to in kai ne da in sakace a amru a'amrubna khalaf a'amrubna khalaf ma'ana bayan ka kawo munada kuma sai ka saki goye wani suna baya gare shi to yanzu shi za a yi magana a kansa misali kace ya zaidu aba abdullahi ya kai zaidu wanda shine baban abdullahi shi zaidu din nan ana mai kunya da abu abdullahi to sai zan kana son ka hada da sunan nashi da kuma kunyar tasa to shi wannan da yake tabi'i ga zaidu wanda ya zo daga baya ya zamo kamar abafu bayani to idan mudafin ne shi ma an yi idafarsa to shi ma sai ka yi masa nasaba misali sai ka ce ya zaidu sai ka ce aba abdullahi domin da ka cire zaidu kana son ka kira aba zaidin ko aba abdullahi kaga ya aba abdullahi za ka faɗa bisa ƙa'idar da aka faɗa a baya ko yawwa ko kuma a misali kana son ka ce ya umaru aba hafsin to haka za ka ce ba za ka ce ya umaru abu hafsin ba eh ba za ka faɗi haka ba me yasa saboda in ka cire umar to ya aba hafsin za ka ce saboda me mur- ma- mudafin ne aba ɗin nan mudafin ne a ila gairi to shi ko mudafin ila gairihi dama annasabu ake mishi annasabu ake mishi to shi yasa yasa ka'ida yace tabi'un wanda ya biyo bayan munada ma ka zirtifa'i wanda shi kuma munadan nan ma'abuci rufu'a ne ma'ana ma'abuci dhamma ne ya ambaci rufu'a nan tajwizan in yudaf in dai an yi idafarsa duna al kuma ba a sa mai alif ba shi tabi'in nan ba mai alif ba ne na biyu sannan kuma ya idafarsa to in sif shi ma sai kai masa nasba ga misali a amrubna khalaf kaga bai ce a amrubun eh sai ce buna saboda za a cire amru abuna khalaf za a ci abuna khalaf ya kai dan khalaf ya kai dan khalaf to amma idan ba mudafin bane to kana da fuska biyu kana da fuska biyu misali sawa'un shi tabi'in nan badali ne mun yi badali ko na'ati ne shi ma na'ati mun yi shi ko ko atafi ne atafin nan atafu na sakin ne ko atafu bayani duka mun yi bayani akan wannan misali kace ya zaidu kuma sai ka sake goya wani abu sai ka ce wa amru to shi wa amru din nan ya halatta ka ce wa amran Eh, ya halatta ka ce ya zaidu wa amru wa amran ya halatta kai fuska biyu in kuma ka kawo na aci shi ma hawayo kana da fuska biyu ya zaidu al'aqilu al'aqila duk ya halatta ya zaidu al'aqilu al'aƙila tunda an sami alif da lam ya kai zaidu mai hankali ya kai zaidu mai hankali ko kuma a zaidun nan suna biyu gari ana ce mai zaidu kuma ana ce mai amuru sai ka ce ya zaidu amuru to ya halatta ka ce ya zaidu amran sawa'un adafi kai ko badali kai ko ko na a ci ka kawo amma in idafa an ka yi to wannan dole sai dai a yi nasaba a ce misali ya, ya umaru a ba hafsin hmm? ko kuma ya ahmadu abdullahi ba za a ce ya ahmadu kuma abdullahi ba me dalili saboda in an cire ahmad din nan to ba a cewa ya abdullahi in dai ba mazhabarsa alabu ba kuma mazhaba ce da'ifiya mai rauni jiddan saboda shi kadai ya tafi akan wannan ra'ayi kun ga ashe ko ga nahwu ana samun masu rike ra'ayi mai rauni su yi tabbatun jama'a ko a nahwu to bale a abin da ya shayi matsaloli na fiqihu ko waye-waye da sauransu wannan shine abin da yake cewa tabi'u ma ka zurtifa'i in yudaf duna alin sif ka amru bin khalaf ka amru bin khalaf to sai al-istighasatu wanda ya ishara da ita a baya ko wa fi siwastigasatin wa nuduba eh to zamu ga tunda ita ba ta da yawa kuma ba ta da wahalar ganewa baiti biyu ne al-istighasatu in an ce al-istighasa shine neman agaji ka shiga wani yanayi marar daɗi eh sai kan nemi wani ya zo ya agaza maka wani ana kiransa da alistigasa alistigasa ka shiga wani yanayi marar daɗi sai kake neman wani ya zo ya kubutar da kai daga wannan ra'ayin to bayyana bukatar kai zo ya agaza ba shi ake kira alistigasa saboda haka istigasatun daban isti'anatun daban shi isti'ana ba dole sai kana cikin matsala ba kawai dai za ka nemi a taimaka ma kan wani abu da kakkasa amma shi istigasa dole sai ya zan ka shiga wani matsatsi eh misali kila yan ta'adda suna kokarin su halaka ka sai ka ga wani sai kan nemi agajin shi shi yasa ta annabi Musa fastagasa hullazi min shi'atihi alallazi min aduwi a gani yadda mai agajin sa yazo ya agaza masa akan wancan da da maki ne ga annabi Musa to shine mali yace tubtahu lamu tubtahu lamu mustagasin nudiya wa kusirat lil aqfi ma lam tatluya tubtahu lamu mustagasin to na farko a muna da almustagasu minhu sannan na biyu muna da almustagasu lahu ko li ajali sannan muna da lamul istigasati kamar can mun faɗa harfin nida'i almunada almunadi to nan ma muna da almustagasu minhu shine wanda ake neman ya zo ya agaza shi ake kira da almustagasu minhu sannan muna da almustagasu lahu shine wanda ake nema agaji don shi sannan muna da lamul istigasati sannan na hudu muna da almustagisu wanda ke neman agaji ma'ana wanda ke kira a zo a agaza to sai ce lamu mustagasin to lamun ta wanda ake neman agaji daga gare shi don dole sai an samai lamun shi almustagasu minhu akwai lamun da ake sa mai farko kamar yadda za mu ba da misali duk da malam bai kawo ba to tuftahu lamun din nan sai a yi mata fataha kar a yi mata kasara nudiya lokacin da an ka kira kamar na ba ku misali ɗazu ko ya lallahi to Allah anan shine almustagasu min lil muslimina mana muna neman agajinka ya Allah ka kawo gudunmawa ka kawo dauki ga musulmi shine ma'anar ibara ne ko ya lal qaumi li zaid ya ku mutanen nan ku kawo dauki ku kawo gudunmawa ga zaid ko baka karanta wannan a larabci naga kowa kallo da ɗaya shi kai to Allah shi ake kira almustagasu minhu almuslimina shi ake kira da almustagasu lahu mana li ajali to da shi almustagasu minhu dole sai an samu lamun lamun ɗinsa kuma maftuhul akhiri maftuhul fataha akai mata shi ma almustagasu lahu ko li ajalihi shi ma ana sa mai lamun amma tashi lamun kasara akai mata kamar yadda zai ambata nan gaba an gane kamar yadda muka bada misali ya lallahi lil muslimina ya lal qaumi li zaid nudiya idan an kira kuma mun ji cewa ya'un din nan ba a shafe ta ya faɗa a baya wa fi siwastigasatin wa nuduba eh to ba a shafe ta tabbatar da ita ake yi bai halatta a ce lallahi lil muslimina ba lal qaumi li zaidin ba haza la yajuzu wa kusirat lil aqfi ma lam tatluya to ga istisna'i kuma kan abin da ya ambata a baya idan ka yi aɗafin al'abin nan almustagasu min ka sake goya wani kuma to shi ma dole hawaye sai ka sake samu ya lama amma lamun ɗin shi shi kuma yanzu kasara za ka yi mata da sharaɗi idan ya umbata biyo bayan shi ba misali ka ce ya lallahi ya lallahi walal azizi lil muslimina muna neman gudunmuwar Allah da kuma walil ya lallahi walil azizi lil muslimina muna neman gudunmuwar Allah agajin Allah muke nema da kuma agajin shugaba su kawo mana ɗauki ga musulmi musulmi suna cikin matsala yunwa ta yi yawa allah kawo ɗauki kawo agaji kai ma shugaba jagora kawo ɗauki to a nan walil azizi ɗin nan ka gama abufin ne a kan mi lafzul jalala to shi ba za ka wa lamun ɗinsa fataha ba ba za ka ce ya lallahi walal azizi ba sai dai walil azizi amma kuma in ka sa ya'u to kuma sai ka bar shi da fatahassa misali ya lallahi wa ya lal azizi lil muslimina to tunda ka maimaita ya'u sai a bar mi a bar wannan fataha ta asali saboda da ka shafe na farkon to dole wajabal fatahu misali da cewa ɗaya kai ya lal'azizi lilmusulmina ka a shugaba kawo agaji ga musulmi suna cikin matsala to shine abin da yake cewa wa kusirat ita waccan lamun ta almustagasu minhu ana yi mata kasara lil'aqafi idan an sake yin adafin wani almustagasu minhu bayan na farkon kamar yadda muka bada misali malam tatlu ya matukar ba a sake maimaita ya'un ba kamar faɗin wani mawaƙi da yake cewa ya lalkuhuli walishubani lil'ajabi ya lalkuhuli walishubani lil'ajabi eh ma'ana muna neman taimakon ku ya ku da cijawa haka kuma matasa muna neman agajinku to mahallin shahid sai ce walil shababi ko bai ce walal shababi ba saboda ba maimaita ya'un nida'i ba ba maimaita ya'un nida'i ba an gane wannan ko to sai ce wa aqabatha alifun kuma wani lokaci ita wannan lamun din lamul mustaga minhu wani lokaci kuma alif tana tahowa sai ta tsaya madadinta sai a shafe ta sai a kawo alif idan an shafe ta to sai a tabbatar da alif sai dai shi alif din ƙarshe za a kai shi an gane sai a kai shi a ainihin ƙarshe misali a ce ya zaida li'amrin ya zaida li'amrin wanda asali ya la zaidin li'amrin ya kai zaidu kawo gudunmuwa kawo agaji ga amru to da aka shafe wannan lamun din to sai a sa alif gaban dalin sai a ce ya zaida da alif na madda ya zaida eh to wannan shi ne abinda a yake magana a kansa to saboda haka wani lokaci ana shafe lamul mustagas minhu sai a tabbatar da alif karshe shine wa'aqabatha alif alif na tahuwa wani lokaci sai ta zauna madadinta badalin ita lamu almustagasi a minhu da ake magana a kai to sai ce waltukusari wani lokaci waltukusari ana yin kasara fi ma min ajalihi istugisa galamun almustagasu lahu wanda aka nemi agaji don shi shi kuma tashi lamun kasara aka yi mata eh ya la zaidin sai ka ce li amrin saboda haka zaidu na farko shine almustagasu minhu shi ake neman ya kawo gudunmawa dauki amrin shine almustagasu lahu to kun ji bambancin su saboda haka almustagasu minhu lamun dinsa mabtuha ce almustagasu lahu ko min li'ajalihi shi kuma tashi kasara ake mata to shine yake faɗa anan wal tukusari ayima lamun kasara tawa fima idan ta shiga minajilihi ga wanda don shi istugisa an ka nemi agaji gare shi almuzuhari amma in ya zamo suna na zahiri ba zamiri ba in ya zamo zamiri kan wannan sai a barta da fatahatta eh misali kamar a ce ya lallahi lahu eh ya lallahi lahu to ba a ce ya lihi eh ko ya lallahi lahum ma'anarsa ya lallahi lil muslim ya lallahi lil muslimina to nan sai kana son ka ɓoye almustagasu li ajali sai ka kawo damiri to in ka kawo damiri a nan lamun ɗin tana na yadda take tana nan mabniya alal alal fathi to nan shi ake kira alistigasa kamar ba ku taɓa karatunsa ba ko babu shi cikin annahul wadu ta Allah ya taimaka to wannan shine takaitaccen bayani insha Allah ta'ala a don littafin dole sai an dan fadada bayani duk da wasu abubuwa muna muna barin su kun ga cikin nida'i ya dace a ce an yi ta kawo misalai na nida'i da makamantansu to mun tsallake saboda lalura ta lokaci kuma ba musu a tsawaita bayani ta yadda wasu za su ce ai su abin ya yi musu wahalar fahimta eh akwai misalai da dama da muka tsallake irin su ya jibalu awwabi ma'ahu wa tayra wa bisa qira'a wa tayru to wa tayra me yasa su waɗanda suka karanta wa tayra me yasa aka ce wa tayra su ma waɗanda suka ce wa tayru me yasa aka ce wa tayru alhali atafi ne akan ainihin ya jibalu ya jibalu kuma mudada ne na kira kuma makasuda mufradi ne saboda jam'i ne jango jabalin sannan na kira ce makasuda saboda ya jibalu aka ce ba ya jibalan ba yawwa to sai aka yi adafi can aka ce wa tsaira to akwai ƙurra'u a saba duk haka sun ka karanta ƙurra'u ɗin nan guda bakwai tun daga nafi'u ibnu kasir أبو عمرو الداني ابن عامر عاصم حمزة دكما الكسائي wannan su ne guda bakwai don haka sun ka karanta an gani? eh saboda haka kira'a ce saba'iyya kira'atun saba'iyya ya jibalu awwibi ma'ahu wa tsaira zama akwai ƙira'a wa tsairu eh ta ibnu ishaq da sauran marwaita da akwai lokaci sai mu dan ba da misali to amma nan za mu takaita insha Allah Allah ta'ala ya taimaka binda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa musu albarka kuskure kuma Allah shi yafi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh